بسم الله الرحمن الرحيم to abin da ya zo a cikin sifar annabi sallallahu alaihi wasallama ubaidullah ce ya hamin ya haya ya yi min hadisi an maliki ya kabo daga imam malik ya kabo daga rabi'a ibn abi abdurrahmani ya kabo daga anas ibn malik cewa ya ji anas ibn malik yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance ba wanda yake dogo ne kerere ba wanda yake kerere tsawon nasa ya huce wato matsakaicin tsawo kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba gajere ne ba kuma ba fari ne wanda yake fari ba haka nan kuma ba wanda yake fari ne mashuɗanyi da baki ba haka nan kuma ba ma'abocin gashi ba ne wanda yake karangiya wanda yake mai yanke cewa mai gutsuntsurewa haka nan kuma gashinsa ba ya lolo ne ba ubangiji ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallama yana ɗan shekara arba'in ya zauna a makka har shekaru goma a madina kuma wato cewa ya zauna a makka shekara goma akan haka wasu daga sahabbai suke da tabi'ai amma zancen da ya fi ƙarfi shine cewa ya zauna har shekaru goma sha uku ne a makka ya zauna shekaru goma sha uku ne a makka a madina kuma ya zauna shekara goma ubangiji azawajalla ya karɓi ran manzo sallallahu alaihi wasallam yana shekara 60 bisa cewa kenan ya zauna shekara goma a makka amma zancen da ya fi karfi na cewa ya zauna shekara goma sha uku bayan annabta ya zama kenan sanda ya wafati yana ɗan shekaru 63 gaba ɗaya sanda manzan Allah ya wafati tsakanin kansa da geminsa ba furfura 20 furfurar da take kan nasa da gemin gaba ɗayan an lissafa ba su ƙarasa 20 ba a wata ruwa aka ce 17 a wata ruwayar aka ce 18 gaba ɗaya
وعليه السلام ورحمة الله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ما جاء في صفة عيسى بن مريم abin da ya zo a cikin sifar annabi isa ɗan maryam alaihi salam da والدجال sifar dajjal وحدثني عن مالك wanda ta yamin hadisi ya karɓo daga imam malik عن نافع shi kuma ya karɓo daga nafi'u عن عبد الله بن shi kuma ya karɓo daga abdullahi bin umara أن رسول cewa الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce أراني الليلة عند الكعبة na yi mafarkin kaina a wannan daren ina gindin ka'aba فرأيت رجلا آدم sai na ga wani mutum wanda yake jaja كاسن ماء wato كأني me- jajan da yake ya karkata ga baki wato kamar ruwan tarwada kamar mafi kyan wan- kamar wankan tarwada ka- mafi kyan yadda kake mai gani من من أذن daga الرجال jajayen mazaje تقول أمة yana da gashi wanda yake ya taru كاسن ماء ترى إن mafi kyan abin da za ka gani daga gashi wanda yake ya taru قد رجلها hakika ya taje gashin nasa هاي تقدر ما ya zama tana ɗugar da ruwa متكئا على رجلين ya dogara da mutum biyu أو على أوائك a wata kirajulai ko ya dogara da kafaɗin mutum biyu يطوف بالكعبة yana ɗawafi da ka'aba فسألت من na ce هذا "Ah, wannan kuma wane ne قيل هذا المسيح ابن aka ce مريم.
wannan masihu ne annabi isa ne ɗan maryam annabi isa ne ɗan maryam ثم إذا أنا برجل sai kuma na ga wani mutum wanda yake shi mai karangen gashi gashinsa mai tsintsinkewa أعور العين mai ba idanu daya أعور العين اليمنى idanunsa ta dama wato ba ta gani makahon idan dama ne idan hagun ce kai gani أنها إنبة kai ka ce ƙwaya inabi ce da ta yi bambaro a kan ruwa فسألت من هذا ne tambaya wannan kuma waye قيل لي aka ce da المسيح ai الدجال masihu dajjal ne
ما جاء في السنة في- في الفطرة abin da ya zo a game da tsari a game da fidira wato ainihin abin da ake bukata a ce an kula da shi wanda kula da shi yana daga asalin addini وحدثني عن مالك ubaidullah shamin hadisi ya karɓar daga imam malik عن سعيد يا كما بن- سيد عن أبي سعيد المقبري.
المقبري عن أبيه ya karɓar daga mahaifinsa abu sa'id al-makaburi عن أبي هريرة shi kuma ya karɓo wajen abu huraira قال abu huraira allah ya ƙara da gare shi ya ce خمس من الفطرة abu biyar suna daga tsari na addini wanda ake bukata kowa ya tsaya ya kula da su تقليم الأظفار abu na farko datse farce وقص الشارب sai kuma datse gashin baki abu na biyu rage gashin baki ونتف الإبط abu na uku cire gashin hammata وخلق العالم na hudu aske gashin al'aura والاهتتام sai kuma yin kubunu abu na biyar shine kubunu wato wannan tsa- wannan dukkan kula da wannan abu ne wanda yake tun asali duk annabawan Allah an umarce su su kula da haka a duk shari'o'i na Allah sun zo da a kula da wannan
وحدثني عن مالك wanda za ta mun hadisi ya karbo daga imam malik أن يحيى بن سعيد ya karbo daga ibn sa'id عن سعيد بن ya karbo daga sa'id ibn musayyib أنه قال sa'id ibn musayyib ya ce كان إبراهيم أول الناس rayyafar rayyafar ضعيفا.
annabi ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam ya kasance shine farko a cikin mutane da yake garar baki وأول الناس إيتتنا shine farko a cikin mutane da ya yi ihtana لا وأول الناس shine farkon mutane da ya datse gashin bakinsa وأول الناس shine kuma farkon mutane da ya ga furfura kafin shi ba a san ai furfura ba kenan
قال yace يا ربي ya ubangiji da annabi ibrahim ya ga furfuran nan ta bayyana ya ga gashinsa baki ya juya fari sai ce "A ubangiji wannan kuma menene قال الله تبارك sai ubangiji ta baraka ta'ala ya ce da shi وقالوا يا إبراهيم nutsuwa ce ya ibrahim قال ya ce ya ubangiji ka kara min nutsuwa قال يا حيا yahaya ya ce وسمعت مالكا يقول ya ce imam malik yana cewa يؤخذ من الشارب ahin wato لا يبدو a على wato وجهه.
shi annabi ibrahim an faɗi wasu awwalu aw- awailu nasa ana faɗar ci bayan wannan arwa da ibn abi shaybah ta rawaito daga sa'idu cewa annabi ibrahim shine farko wanda ya datse farcensa shine farko wanda ya aske gashin al'aura kuma a ruwaya wato daga abi huraira cewa annabi ibrahim shine farko wanda ya sanya wando An- a, kuma an- shine farkon wanda yake ya yi kunshi wato ya kunshi ga farfurar tasa da lalle hakanan kuma shine farkon wanda ya hudu ba a kan mimbari kuma shine farko wanda ya yaƙi don taimakawa addinin Allah kuma shine farko wanda ya ja- ya jeranta runduna a wajen yaƙi dama da hagun da tsakiya hakanan kuma shine farkon wanda ya yi baka ta harbi baka na harbi hakanan kuma an ce shine farkon wanda ya tuka to a cewa kuma shine farko wanda ya riƙe gurasa wanda take abin faɗaɗawa duk wannan ya zo a cikin awa'ilu na annabi ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam qala قال يا ya حيا nada imam yahaya yace وسمعت مالكا يقول naji imamu malik yana cewa يؤخذ من الشارب حتى يبدو على الشفه ana rage gashin baki har gefen leɓe ya bayyana وهو الإذاب wannan shi ake kira idari ولا يخذه wala ba kada ya ce juzuhu zai yanke gaba ɗaya نعم bai masulu bi nafsi ya mai da kansa musula ya mai koma yana namiji amma kamar mace Eh, a ce gaba ɗaya gashin bakin ya ya aske shi gaba ɗaya ba haka aka ce ba cewa aka yi a rage a rage kwarai amma dai a bar wani abu to النهي عن الأكل بالشمال babu abin da ya zo game da cewa an yi hani daga mutum ya ce zai ci abinci da hannun hagu وحدثني عن مالك wanda za ta yi min hadisi ya karba daga imam malik عن أبي الزبير ya karba daga ali zubairi ya karba daga jabir ibn abdullahi salami أن رسول الله wato daga bani عليه وسلم sal- salimata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama نهى أن يا يعني.
يأكل الرجل daga بشماله mutum ya ci abinci da hannunsa na hagu أو يمشي في نعل ko واحدة kuma a ce mutum ya ringa tafiya da takalmi ɗaya وأن يشتمل السماع haka nan kuma ya yi hani daga a ce mutum ya kurman yafe ya yafe duk ya sa hannayensa a ciki gashi ko karkashin yafan ba wani tufafi ba ko da gajeren wando domin kada wata bukata ta faru ya bukatu zuwa ya fito da hannunsa garin fito da hannun mayafin ya kubuce ya zama an ga tsiraicinsa
وأن يعتدي في ثوب واحد haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga mutum ya tsuguna ya lullube jikinsa da tufafi ɗaya كاشفا على فرجه yana mai bayyana al'aurarsa domin ko kaka ya daga wani abu tayu tufafin ya yaye daga ƙasarsa sai ya bayu zuwa an ga al'aurarsa وحدثني عن مالك wanda za ta yi min hadisi ya karbo daga imam malik بن شهاب ya karbo daga ibn shahabin عن أبي بكر ya karbo daga abi bakar bin ubaidillah da abdullah bin umara عن عن عبد الله ya karbo daga abdullah bin umara أن رسول cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce إذا أكل أحدكم idan ɗayan ku zai ci abinci فليأكل بيمينه to ya amfani da hannunsa na dama a wajen cin abincin وليشرب بيمينه wale sharaf din zai sha wani abu ma ya sha da hannunsa na dama فإن الشيطان domin يأكل shaidan بشماله shine yake ci yake amfani da hannunsa na hagun wajen cin abinci yake amfani da hannunsa na hagun a wajen shan wani abu
ما جاء في المساكين abin da ya zo a game da almajirai suwaye almajirai na hakika وحدثني عن مالك wadda latabin hadisi ya karbo daga imam malik عن أبي الزناد ya karbo daga abin zinadi ya karbo daga a'arajo ya karbo daga abi huraira wato abdurrahman ibn hurmuz al-a'raji ya karbo daga abi huraira أن رسول الله cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ليس المسكين بهذا الطواف dawwafi هذا الطواف almajiri ba shine wannan mai yawan kewayo ba ya je bakin wannan rumfa ya tsaya allazi wahidin ko ya je kofar wannan gidan ya tsaya allazi wahidin wannan ba shine almajiri ba الذي يطوف على wanda yake kewayo ga mutane وترده اللقمة wallo kuma ta ne a bashi loma ɗaya ko loma biyu ya ci gaba والتمرة ko a bashi da kwayar dabino ɗaya ko kwayar dabino biyu ya ci gaba قالوا a sahabbai da suke wajen sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar sai suka ce to ya rasulullah an ce wannan ba shine almajiri ba to wane ne almajiri قال sai manzon Allah ya ce الذي لا يجد جنا yugunihi wanda bai samu abin da zai ishe shi ba ba shi da abin da zai cin ولا يقن الناس له kuma mutane ba san wani hali yake ciki ba يتصدق عليه ballantana a ce bara a bashi sadaka ولا يقوم shi ko bai tashi ba ya ce zai tsaya roƙon mutane to wannan shine almajiri na haƙiƙa ga babin amma kuma ba a yi- ba a bayyana babin ba
وحدثني عن مالك a ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik عن زيد بن ya karbo daga أسلم zaid ibn aslama عن عن ابن bujaidin ya karbo daga ibn bujaid al-ansari ثم الحارث sannan ko a cikin mutan madina ma daga banu harisata عن جده an jaddadihi ya karbo daga kakarsa ita ce ummu bujaidin أن رسول الله An- صلى wasu الله suka عليه ce sunanta hawa'u cewa manzala sallallahu alaihi wasallam kala ya ce ردوا
rudus miskina ku mai da almajiri ولو بذلك mahurakin koda da kofato ne wanda yake an fara konawa koda da kofato ne wanda ya fara konewa ma'ana in almajiri ya zo ya muku bara to kusan me za ku bashi duk kankantarsa kakkure na abin da za ku bashi a bashi din ya fi ya zamo ba a bashi gaba ɗaya ba
ما جاء في معاي الكافر abin da ya zo fi mai alkafiri a cikin hanjin kafiri hanji na kafiri
حدثني wadda وحدثني ce عن مالك ya yi min hadisi ya karbo daga imam malik عن أبي الزناد a wato ya karbo daga abin عن zinadi الأعرج ya karbo daga arajo عن أبي shine هريرة abraman ibn hurmuz shi kuwa karbo daga abu huraira قال يجي- قال- قال رسول الله manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce يأكل المسلم fi mi'an wahid musulmi yana ci ne a hanji guda ɗaya والكافر amma wanda yake kafiri يأكل في yana ci a hanji har bakwai shi yasa abinda zai ishi musulmi sai ya zama bai ishi kafiri ba saboda shi ka a musulmi kamar a hanji ɗaya yake ci shi ko kafiri wato a hanji har guda bakwai to وحدثني عن مالك wanda ta mai hadisi ya karbo daga imam malik عن سهيل بن ابي صالح an karbo daga salim da abi salihin عن ابيه ya karbo daga عن mahaifinsa ابي هريره daga abi huraira to ne na daga cikin ingantattun isnadai amma wanda suke matsayi na biyu da su a inganci wa dunahu na hauraidin an abi su haidu wal ala'u kullum an abi adwana an abi hurairatan nabi to ان رسول الله shawar zala sallallahu alaihi wasallama رافه ريف كافر wani bako kafiri ya zo gare shi فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a tatso masa akuya a فقلبت tatso nonon akuya aka tatso nonon akuyar فشرب hilabaha da aka kawo masa nonon nan da aka tatso daga akuyar kafirin nan da ya karba sai ya shanye gaba daya bai rage komai ba ثم اخرى sannan manzala ya ce ai, ko bai koshi ba a tatso masa ta wa- a tatso masa ta wata akuyar aka je aka tatso shi ma gaba ɗaya da aka kawo ya shanye ثم اخرى aka sake tatso wani wata akuyar ya sake shanyewa حتى شرب هلال kai ana kawo masa ana kawo masa sai da ya sha abin da aka tatso daga awakai bakwai ثم انه اصبح sannan kuma gari ya waye masa فاسلم ya musulunta فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة manzala ce a tatso masa nonon akuya فقلبت aka tatso nonon akuya فشرب da هلالها aka kawo ya sha nonon gaba daya ثم امر له sannan ya umarni a kawo masa wa abin da aka tatsa daga wata فلم يستن يستن tattafa falam yastatim maha da aka kawo masa ta akuyan nan ta biyu Buka- wannan wanda yau ya musulunta sai ya zamo bai sha har karshe ba da ya fara sha kaɗan sai ya ishe shi ya ce ai ya ƙoshi نعم فقال رسول Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce المؤمن يشاء ai abin da yake akwai mummini yana sha ne a hanji ɗaya والكافر يشاء kafiri ko yana sha ne a hanji har guda bakwai
النهي عن الشرب في آنية الكرة jin hani daga a ce mutum ya sha wani abu a ƙwaryar da take ta azurfa والنبي في ko الشراب kuma a ce mutum ya busa a cikin abin sha sai zai sa baki ya ga wani abu da ba baya so abin sha ya ya bushe haka to an yi hani daga wannan حدثني عن مالك ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik عن نافع ya karbo daga عن nafi'u زيد بن ya karbo daga zaid bin عبد الله Abdullah- abdullahi bin abwar bin al-hattab عن عبد الله يا بن كرم عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق.
عن أم سلمة ya karbo عن daga النبي ummu صلى الله salama عليه وسلم matar annabi sallallahu alaihi wa sallama أن رسول الله cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kala ya ce الذي يشرب في آنية الكرة wanda yake sha a cikin ƙwaryar da aka yi ta da azurfa إنما يجرجر dai da yana kwankwadar wutar jahannam ne a cikinsa
وحدثني عن مالك wallah jama'a hadisi ya karbo daga imam malik عن أيوب بن يا كبر قا- أيوب بن أبي بن- بن- بن سعد بن أبي وقاص.
عن أبي المسنى ya karbo daga abin musannan juhani أنه قال ya ce كنت عند مروان بن الحكم ina wajen murwanu da hakan sannan yana gwamna a madina sannan shi marwanu yana gwamna a madina فدخل عليه أبو سعيد sai abu sa'id al-hudri ya shigo gare shi قال له مروان sai marwanu da hakan yake da shi آه، سمعت من Ka ji daga manzo sallallahu alaihi wasallama عن النبي في cewa الشام.
ya yi hani daga a ce za a yi busa a cikin abin sha قال له أبو sai abu sa'id ya ce na an kwarai kuwa قال له رجل wani mutum ya ce da manzan Allah ya rasulallahi إني لا إني لا أروى من من نفس نفس.
واحد ni ba na iya ƙosi daga sha a numfashi ɗaya فقال له رسول الله sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce فأبين القدح عن فيك to idan kana cikin shan ya zama za ka yi numfashi ka ɗauke akushin abin shan da ga bakinka ثم تنفس sannan ka yi numfashi فقال له سي- ألل- سي- ألل- fai ni a ranka za ta ألل- fi mutumin da ya sake cewa ya rasu da wani lokaci ina cikin shan abu sai in ga wani abu wanda nake ganin kazanta ne a ciki wanda bai dace in sha ba قال sai manzon Allah ya ce فأهلكها.
ka zubar da wannan kazantar da ka gani kakka ce za ka bushe da bakinka
ما جاء في شيء الرجل وهو قائم abin da ya zo game da mutum ya sha wani abu alhali yana tsaye me hukuncin a sha wani abu daga tsaye حدثني عن مالك Ubaidullah ta mun hadisi ya karbo daga Imam Malik أنه بلغه Imam Malik yace أنه labari ya isa masa cewa sai na Umar وعلي بن da sayyidina أبي Ali, طالب وعثمان da بن sayyidina عفان Usmanu, كانوا يشربون duk الشراب.
waɗannan suka sha wani abu daga tsaye daga halin tsayuwa ba sai a zaune ba ashe sha a tsaye ya halatta ko da daidai wa an ce a sha daga zaune ya fi fiye da a sha daga tsaye وحدثني عن مالك wallahi sai mun hadisi ya karbo daga Imam Malik بن شهاب ya karbo daga Ibn Shahab az-Zuhri أن عائشة أم cewa المؤمنين Aisha wa da uwar mummune وسعد بن أبي da Sa'ad ibn Abi Waqqas ɗaya daga cikin mutum goma da Annabi ya musu albishir da aljanna كانا لا يرى لا يرياني bishurbil insani wa huwa qa'imun ba'sa sun kasance ba sa ganin cewa akwai laifi dan mutum ya sha wani abu alhali yana daga tsaye نعم حدثني مالك عن أبي جعفر القاري a ƙariyi قاري annahu qala abu jafar al-qari ya ce رأيت عبد الله na ga allama umara yana sha a tsaye حد- وحدثني عن wanda مالك ta mun hadisi ya karo daga imam malik عن عامر يا بن كما لك عامر بن عبد الله بن الزبير.
عن أبيه ya karo daga mahaifinsa abdullahi bin zubairi أنه كان يشرب cewa ya kasance yakan sha a tsaye السنة في الشرب tsarin da ake bi wajen sha idan an kawo wa mutane abin sha suna da yawa wani tsari ya dace a bi ومناولته عن اليمين da da cewa in mutum ya sha ya bayuwa wanda yake dama da shi ba wanda yake hagun da shi ba
حدثني عن مالك gwamnata min hadisi ya karbo daga imam malik بن شهاب ya karbo daga ibn shahab zuhuri عن أنس بن ya karbo مالك daga anas ibn malik أن رسول الله شو أنا ده الله صلى الله عليه وسلم.
بلبن an kawo masa nono قد شيب بماء da ha- da haƙiƙa an cuɗanya shi da ruwa daga rijiya وعن يمينه أعرابي akwai wani balarabe dama da shi وعن يساره أبو بكر akwai sannan abubakar kuma daga hagun da manzon allah sallallahu alaihi wasallama فشرب manzon allah da ya sha nonon nan sai ya أعرابي ba balaraban da yake dama da shi وقال ya ce الأيمن tsari والأيمن.
cewa a ba na dama sannan na dama mai binsa a dama وحدثني عن مالك wadda ta wani hadisi ya karɓi daga imam malik عن أبي هازم بن دينار ya karɓi daga abin hazibin da dinarin عن سالم Ya kamata Salim da Sa'id al-Ansari, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kawo masa abin sha فشرب منه ya sha daga gare shi وعن يمينه غلام alhali akwai yaro daga dama da shi وعن يساره akwai wanda yake yaro ne wato an ce yaron nan abdullahi abbas ne akwai kuma dattijai tsofaffi daga hagun da manzon Allah فقال للغلام sai da manzon Allah ya sha ya ce da yaron آتاذن لي أن أودي هؤلاء za ka yadda min za ka mi izini in ba wa'annan dattijan kafin kai in baka kaga manya ne sai yaron ya ce a wallahi ba zan yadda ba rasulallahi bi nasibi binka a hada ramona daga wajenka a ce in fifita wani ai ba za ta yi ba Eh, in ka sha abu ka rage kuma in ce a ba wani ya sha na sha daga baya ba za ta yi ba ya ce fatallahu rasulullahi bai da sai maza Allah ya tura shi a hannunsa ya tura shi a hannunsa
جامع ما جاء في الدعاء matattarin abin da ya zo a game da abinci da abin sha وحدثنا حدثني عن مالك wadda tarin hadisi ya karba daga imam malik عن إسحاق بن عبد ya karba الله daga sakamakon da abdullahi bin abi dalhata أنه سمع ya ji ana sauna malik يقول yana cewa قال أبو طلحة abu dalhata ya ce da ummi sulaimin لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم laqad sami'tu sauta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam raifa naji muryar manzon Allah ta yi rauni naji muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi rauni أعرف فيه الجوع ina ganin alamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bukatar abinci ne هل عندك من شيء akwai wani abu da za a samu a wajenki فقالت نعم da ce eh kwarai kuwa فأخرجت ta fi da أقراصها wa'yansu yan gurasu na sha'ir ثم أخذت أنوارا la- لها sannan ta ɗau wani mayafi nata فلفت الهبوط hubza bi ba'arihi sai ta lullube gurasar da wani abu daga mayafin ثم رسله ta تحت يدي sannan ta sanya shi tsakanin hannuna inji anas وردتني ببعض ta lullube ni da sashen mayafin nan nata ثم أرسلتني sannan ta aike ni zuwa manzo sallallahu alaihi wa sallama قال yace فذهبت na tafi da gurasar nan فوجدت ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci ومعه ga النار mutane da yawa tare da shi فقلت fa qumtu alaihi ماذا قمت na عليه tsaya a kansu فقال رسول الله ban ce komai ba manzo Allah da gani na na tsaya sai ya ce أرسلك abu da nata ne ya aiko ka قال nace ya yace shi Anas nace kwarai قال بت قال للتعالي yace abinci ne قلت نعم nace kwarai abinci ne قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wanda suke tare da shi ta ku taso ya ce من طلق manzo Allah ya taho وقت بين إمام bayan aidin na wuce suna tafiya ta ga- a gabansu التاجيت أبا دهات har na zo wajen aba dalhata فعبرت na ba shi labarin cewa ga manzon Allah fa ya zo da mutane da yawa قال أبو دلهات أبو دلهات يأتي.
يا أم سليم ke umu sulaimin قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da mutane وليس عندنا من الطعام ma nutimuhu gashi ba mu da abincin da za mu ba su قالت الله ورسوله أعلم ta ce Allah da manzansa su suka sanya za a قال ya ce من طلق أبو دلهات يتفي.
قالت يا رسول ya الله je ya taho manzan Allah sallallahu alaihi wasallam قبل رسول manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abu dalhata wato ya taho abu dalhata yana tare da shi حتى دخل har suka shigo gidan abu dalhata فقال رسول الله manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya يا ce أم سليم ما عندك ke umu sulaimin kawo abin da yake wajen ki فأتت بذلك ta kawo wannan yan gurasun فأمر به رسول manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi fa kutta ya ka gutsutsura أثرت عليه أم سليم umu sulaimin ta zuba a kansa daga wani tanduna ta na mai فأدمته fa'a da mata cuɗanya da wannan ثم قال رسول Ya koma, الله wannan man kamar miya.
"Fa'asa الله أن يقول sannan manzo Allah ya yi addu'a ya faɗa abin da Allah ya nufi zai faɗa ثم قال sannan ya ce ka ce mutum gobe goma su shigo su ci aka yi musu izini suka shigo suka ci har suka ƙoshi sannan suka tashi suka fita sannan manzo Allah ya ce a sake cewa mutum goma su shigo aka yi musu izini su ma wannan goma na biyu suka shigo suka ci suka ƙoshi har suka fita sannan ya ce a sake cewa wasu mutum goma su shigo aka yi musu izini suka zo suka ce suka har suka ƙoshi sannan suka fita sannan ya ce a yi izini ga wasu mutum goma aka sake izini ga mutum goma a suka ca suka ƙoshi sannan suka fita sannan ya sake cewa a yi izini ga wasu mutum goma kai ana ta yi dai mutum goma su shiga su ci su ƙoshi su tashi a ce wasu mutum goma su shigo har sai da mutanen gaba ɗaya suka ci suka ƙoshi alhali mutanen nan sun kai mutum saba'in ko tamanin وحدثني عن مالك ubaidullah ce amin hadisi ya karbo ya yin ubaidullah ce amin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abin zinari ya karbo daga aradu da ya karbo daga abi huraira cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce تعامل اثنين kafin salasati abincin mutum biyu in mutum uku ma suka haɗu suka ci zai ishe su ونعام الصلاة abincin mutum uku zai ishi mutum hudu abincin da yake na mutum uku ne in suka ƙara mutum ɗaya suka ci duk zai ishe su ya sa nan wato yake nuna farallar yin tarayya a cikin abinci
وحدثني عن مالك wanda ta mun hadisi ya karɓo daga imam malik عن أبي الزبير ya karɓo daga abin zubair al-makki ya karɓo daga jabir ibn abdullahi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا أغلق الباب ku ringa rufe kofofinku أو تكس wa kusika ku ɗaure bakin sarkarku a ringa ɗaure bakin sarka أكفي a الإناء ringa kife ƙwarya ka a bar ƙwarya ta kwana a buɗe أو خمر ko ku الإناء lulluɓe ƙwarya وألف المصباح ku ringa ri- kashe fitila in za ku yi bacci إن الشيطان لا domin يخلق shaidan وقاء، baya bude kofar da take a rufe ولا يخل وكاء baya kwance daurin da aka yi in aka kulle abu baya kwancewa ولا يكشف إناء baya bude ƙwaryar da take a rufe وإن الكويسقة hakika mai kuwai su kata mai bannan nan bera تهجم على الناس بل- bai بل takan kunna wuta ga mutane a ɗakunansu ta je ta samu fitila tana ce misali musamman wadda aka yi ta da lagwani ta jawo lagwanin har sai wuta ta kama a ɗaki gaba ɗaya
وحدثني عن مالك wani lashe min hadisi ya karɓo daga imam malik عن سعيد بن يا كبرك سيد بن أبي سعيد المقبري. ya karɓo daga abi shuraihin ka'abi أن رسول cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ƙala ya ce من كان يؤمن بالله wanda duk yake ya yi imani da allah da ranar lahira يقول خيرا to ya faɗa alheri in zai faɗa ya faɗa alheri abinda shi kansa zai ƙaru ko wani ya ƙaru in ba wannan ba to ya shiru da bakinsa ومن كان يؤمن بالله wanda yake ba da gaskiya da Allah da ranar lahira يكرم جاره ya girmama makocinsa ومن كان يؤمن بالله wanda yake ba da gaskiya da Allah da ranar lahira يكرم ضيفه ya girmama bakonsa جا- جائزته يوم وليلة saukar da za a yi masa babba yini ɗaya da dare ɗaya وريافته ثلاثة أيام bayan nan kuma yana da haƙƙi shi bako a ci gaba da ciyar da shi har kwana uku وما كان بعد ذلك to kuma bayan kwana uku nan bayan wancan kwana ɗaya da wannan kwana uku sai zamo bai tafi ba to wannan in an ga dama ƙaƙi don an hana shi ba laifi ba ne domin da abin da yake bayan nan sadaka ne abin da yake bayan wannan sadaka ne ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يخرجه shi bako bai halatta gare shi ya ce zai zauna gurin wanda ya sauke shi har ya ɗora shi a cikin kunci ya zamo duk abin da yake hannunsa ya ƙare a wajen ciyar da bakon in aka yi haka ai an yi ba daidai ba
وحدثني عن wanda za مالك ta hadisi ya karɓo daga imam malik عن سمية ya karɓo daga suhaib wanda za a bi baka ya karɓo daga abi salih sammani ya karɓo daga abi huraira cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce بينما رجل da يمشي maka wani mutum yana tafiya akan hanya إذ اشتد عليه العطش sai ishirwa ta kama shi ta tsananta gare shi فوجد بيرا ya sami rijiya فنزل ya فيها sauka a cikin rijiyar فشرب يشاء.
وخرج.
ya fito فإذا كلب يلهث sai ga wani kare yana lasar ƙasa يأكل الثرى yana fito da harshe yana la- yana cin ƙasa saboda lasar ƙasa saboda kishirwa ta kai shi inda ta kai فقال الرجل sai mutumin ya لقد ce بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني irin kishirwar da ta kama ni ita ta kama wannan karen فنزل karen nan بيرا.
ya ji kishirwa kamar yadda na ji kishirwa shi yasa sai ya koma ya shiga cikin rijiyar فملأه فهو ya ya rasa abin da zai ɗebe ruwa sai takalminsa shi ya sa buɗe ya ɗau ya cire takalmin ya cika takalmin da ruwa ثم أمسكه sannan ya ruko takalmin da bakinsa تارقا hatta da ƙyahin ya hau ثم س- ثم سقى fasa الكلب kalkal ba ya shayar da karen فشكر الله له Allah ya gode masa wannan abin da ya yi na kula da karen nan فغفر له Allah ya gafarta masa فقالوا يا رسول الله sabon ka ce ya rasulallahi إن لنا في البهائم الأجر ashe za mu sami lada ko da akan kula da dabbobi ne ashe a kula da dabba ma za a iya samun lada mu mun dauka ai sai kula da mutum فقال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ذي كبد الرقبة أجر akwai lada a cikin dukkan mai hanta danya duk mai rai ka kula da shi to ai za ka samu lada Eh, duk mai rai ka taimaka masa akan wani abu da yake gabansa ai za ka samu lada ko da ba mutum bane ballantana kuma a taimaka wa mutane ballantana kuma a irin halin da ake ciki ballantana kuma a wakacin da ake ciki Eh, shi yasa wakaci ne na a taimaka kenan ta shi aka hadisi na dubu da ɗari shida da talatin.
اللهم صل على سيدنا